الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi ɗaya ga watan jumada al'akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya ji da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ji a ƙarshen kitabul ihsan yau za mu tashi farkon kitabul hudud hadisi ne lamba ta dari uku da arba'in da bakwai daidai hadisi an ibn malik radiyallahu anhu wannan shine darasin mu na dari da takwas shafi na saba'in da shida a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman tofa rahimahullahu ta'ala a wannan unguwa ta gandun albasa inda malamin kitabul hududi a cikin littafin umdatul ahkam na babban malami umdatul ahkam al-kubra babban malami al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'in rahmatullahi alayhi malamin kitabul hududi littafi ne da zai magana kan iyakoki al-hudud jam'i ne a lugha kuma da ke alhudud jam'i ne na haddu asalin alhaddu kuma shi ne almana'u eh shi ne abin da zai yi iyaka tsakanin abubuwa guda biyu shi ne alhaddu a istinahi kuma gurin malaman luga suna cewa uqubatun muqaddaratun shar'an wani horo ne da ake kaddarawa a shara'anci shi yake kira haddi kuma an kira shi da wannan suna ne saboda yadda yake hana mutane zai ciwo albasha wanda Allah madaukakin sarki ya haramta kuma ya tabbata a Qur'ani shi haddi da hadisi da ijma'in malamai a dunkule wannan shine haddi to shi sa malam yanzu kai sai ya fara da hadisi na farko cewa da hadisi sabi wal arba'un ba da salatu riya hadisi na dari uku da arba'in da bakwai ana hadisi malik radiyallahu anhu قال أنا السمان الله يقال عمسي إبدايتي قديم ناس من عقل wasu mutane da kabila ukul sun zo asalin ukul kamar yadda muka faɗa wato kabila ce wata kabila ce a dinaniya an danga ta zuwa ga ukul ita ce wata mace ce da ta shayar da ɗan auku bin iyas ibn qayyim bin auku bin abdulmana shi ya ke kiranta kabilar da wannan sunan asali da riya ce a dinaniya kamar yadda muka faɗa awa wuraina ko kuma auraina su kuma wuraina baɗinin min bujaila wata karamar kabila ce da kabilar bujaila fajidawul madina to wayannan mutanen sun zo madina fajidawul madina sai yanayin madina bai karɓe su ba yanayin garin madina bai karɓe su ba kaga akwai ana samun irin wannan mutum ya tashi daga nan ya tafi wani gari sai ka ganye je ta fama da zazzabi ko ya ciwo har sai ya baro garin da ya baro garin kuma sai ya zauna lafiya to ana samun irin wannan tuntu ba sai Allah ya jarrabe da suka je yanayin garin sai ya karɓa su amma asalin musulunta suke suka zo da garin suka musulunta gaba annabi alaihi salatu wassalam فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح sai annabi ya bada umarni cewa a basu dabbobi masu shayarwa raƙuma taguwoyi wanda suke shayarwa kaga taguwa mai shayarwa ai tana da nono cikakki a hantsarta to a ba su wannan dabbobin wa amarahum an yashrabu min abwadiha annabi yace wannan dabbobin da makiyaya suke kiya suke kiyo to ku sha daga fitsarin asalin halaccin shan fitsarin rakumi ke ku sha fitsarin rakumi annabi likitan likitoci yace a sha sai ce wa albaniya kuma ku sha nonon rakumin bandala ku sai suka koma can gurin makiyaya inda wato masu kula da dabbobin bai tilmani suke suka tare a nan annabi ya ba da umarni a gane su ki shafa tsadar rakumi su sha nonon rakumi suka fara wannan aiki su shafa tsadar rakumi su sha nonon rakumi rakuman sadaka falamma sahu kankace ne wannan sai da sun murmuri sun warke suna gama wannan daɗin ka da mutuminka wanda ka fito da shi daga rana ka sa shi a inuwa in ba wanda Allah ya kiyaye ba sai ya fito da suka warke kada lura ayin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kula wa da annabi dabbobin kawai shi suka kaje ai za wani daga cikin mawaka na mace ne sunansa da yake cewa wai za a yi ta amma faktur a sahu wai wani al'amari man hadahu wai ka gama kawo me kun ka taimake shi ke karya masa sandan yace ai domin baka bi irin ma wannan nan ne yace ai baka fi wanda ya halitta shi tausayin ka ba kuma yin shi a haka to wuce ka ka gani to wannan su ka san suna da abubuwa iri iri ba hadisi ba ne wannan za ka ce bari kai abu kawai ba ne to kaga wannan an tsakko su daga rana an sa su a ina a inuwa amma ka duba butulcin da suke وأمرهم أن يشربوا من أبوالها فلما سووا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم سنا وركي وكما سيسك هوتي أكل ليو أن نبسكوا سيسك كي واتاقوا النعمة دبوهم دوابي سيسك كرس سيسك بولي دل زوا فسيكي سيسك مسلنتا فجاء الخبر في أول النهار ainihi gari na wayewa farkon yini sai labari ya zo wa annabi alaihi salatu wassalam cewa ga abin da suka yi ba ba aka biya asari sai annabi ya tura wasu zaɓai yake ku bisa a baya su kuma zaɓai ka san yadda yake masu jiran ko ta kwana ne shi ne abin da nake yawan faɗa a karatu duk karatu ka gane bambancin mu da sahabban annabi alaihi salatu wassalam sai ne da shi ne da bambance bambancen da yawa ko ba komai annabi da suke gaba yana sallah ce gairin magdubi alaihi kana baya ka ce amin ai wannan daraja ta isa annabi ya addu'a kana bayan ka a cikin mamu ka ce amin cewa siratal ladina na'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كفي عليهم كما أنه ليه المرض أولا درجة فإذا أجل ɗaya daga cikin abin da nake faɗa shi ne idan annabi ya yi umarni ya ce kaza za a yi to kama a kunna fitila ne in ya ce a bar kaza kamar a kashe ta ne an ba mu wani misali mafi da annabi zai ce wa sahabbai ku je ku ɗauko min da ne da goron dutse za ka tambaya annabi ce mun ɗauko a ina za mu aji na rantse da Allah ba za ce da ne da goron dutse ba fa ba wannan magana ku ɗauko min da ne da goron dutse kawai abin da za ce ya rasu da idan mun ɗauko a ina za mu aji shi ne kawai ka gane mu yanzu ga shi umarni da hannunsa ana ta fama wasu ba ta ce bai faɗa ba kai yadda annabin ake kai tsaye ko ka hana annabi bayani kai kana yi ni ba da gidan ruwan na karatu ba yanzu har bayani nake to kawai sai wani ya ce koje to annabi bai bayani ba shi shi da ya zo wata wata ne ba wala ba shi da ya zo annabi kurma ne kenan shi ne bayani ba kawai in zai magana sai dai sai kullu wallahu ahad in yana so abu ya ce ga da rasulullahi shi baya magana haba ta hankali da ajiye ba ba zai karɓi wannan ba zai karɓa ba kuma wanda yake jagora shugaba ai kullum cikin hukunci kake ba ko iya gidan da kawai hukunci nau kai wa da kani biyu kanin da zungura kawai musu musamman kanana ba sa zama kawai an rika kama kana kenan duk wannan hukunce hukunce ne duk kai kai amma annabi ya kasa yi a gidansa matan ka sun yi yawa yanzu hudu shi kwata a ce ba wani abu da ya faru duk shiru a kawai duniya ce in ta zo ƙarshe to Allah madaukakin sarki zai canza rabar mu da abubuwa kala kala mutum zai waye gari da imani ka ga yayin mata babu sai ka ji addu'a Allah ya kiyaye mu kawai ya kare imanin mu gaba daya to ana wani yanayin annaba ne da zo salam fa ba aka fi asari sai tura yace abisa a baya falan marta ba annaharu ai da gari rana ta yi da rana ta yi jiya ne sai ga ji an zo da wane ce awa mala ba irin mu bane da za mu je mu ce mun je ba sa nan ai sun ce ko likita da bin al'azuwar da sai na al'annabi yake kuje lokacin da hadin bin abi banta ya rubuta jika ya fitar da sirrin musulmi za a je a ga mutan makka annabi ya ku bi ta a baya daidai guri kaza za ku ga wata mata ku karko takardar da aka bata sakon da take ba za ta kai wa yan mata suka bi ta ku daidai gurin sai na ali ya daidai gurin da annabi ya ce za mu ganta yace anan muka rike ta muna zuwa muka ce ina sakon da aka baki ki kai wa yan mata tace babu suka ce ba baiwa Allah ki ba da sako tace babu sai na ne ce annabi ya ce akwai ki ce babu malama ki kawo sai ki rage ke jikin da gaba ɗaya ce na rantse da Allah sai kin kawo yace ko tsara zaki ta rika jizzage jikin da in mutumin da ne ne yau zai koma ya ce ya rasu da na har zazzage jikin da ta yi duk babu sai za ni ga koyi ce wallahi ko ne ki kawo ko mu kai masa kanki dan ba zai yi annabi ya ce akwai ki ce babu ba da ta gina shi wuri sai ta bude kiran da ta ware cikin kiran da ta dauko ta ganda ta bai wai na budu ne zaɓar annabi أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميل أهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم yace walaulahu mu kana zalaman bi aliya walakin hum fiha budurun wa antum sabon annabi ke su ne sabon annabi kuma su ne rindinarsa falaula mu ba dan su ba ma kana da arzi muslimin da duk da sannan duk duniya ba musulmi sabon da su suka dauko da kon addini ba waya ba social media ba media suka kawo ba shi har Najeriya kuma da bin Najeriya kaje karanta tarihin Islam ta Najeriya har Borno ya kawo musulunci har Borno hukumar da lafiya suka kawo ba musulunci tun daga madina maka da madina ya zuwa har najeriya iza ce ba dan su ba wani musulmi ko dai a ban kasa walau lahu mukadir da min bi ahliha ba dan mun zabai ba da kasar ba ta rika tambal tambal da wanda suke kanta yace walakin rawatiha wa autadiha sai dai duwatsu da jirakun da suka rike kasar homo su ne yake walaula homo kanar zalaman da aliha ba don sahabbai ba da gaba ɗaya duniya duhu za ta yake walakin homo fiya sai da su sahabbai a ban kasa buduru wata ne dan daren goma sha hudu wa anjumun da taurari shi sa kowa yake hatta duk da ba zan su muke rawa to kaga nan da nan da sassafe al'amari ya faru amma kafin azhar tsakiyar rana sai ga sun zo da shi ana kawo su ga kuɗi an aiki ne annabi yake a yanke musu hannu wa arjuluhum da kafafuwan aka yanke hannu aka yanke kafa min khilafin da sabani shine hannun dawa kafar hagu ko kafar hagu hannun dama haka aka rage ni shine ayi abin da Allah yake gaya mana a suratul maida inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard shine wannan hukunci ni wajen malamin tafsiri in ka dau tafsiri da ka zo daga shi ayan nan za ka an kawo wannan ayan ذلك لو مخرجهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce sakamakon waɗanda suke fushi a ban kasa wannan ayat tana ne yan fushi a ban kasa ga sakamakon su masu yaƙar Allah da manzo wa ta'awna fil ardi fasadan masu yaƙar barna a ban kasa sai Allah ya ce hukuncin farko an yi fattan a kashe au yi sallabu ko a tsire su na uku au tuka da aini wa arjulu min salati ko a yanke hannunsu da kafafuwansu da sabani hannu dama da kafar hagu au yi gomi na rabi ko kuma a kore su daga kasa gaba ɗaya shi ne babu shafi da yanzu kan la'aya sai ke so idan ɗan farko ya zo idan kawai iya gorata mutum ya yi bai kashe shi ba bai mata wani abu daban ba bai kwace mata dukiya ba sai ya to sai kawai a kwace nationality dinsa kafin ka da ɗan ƙasa sai a ce an kore ka daga Najeriya gaba ɗaya ba an kore ka daga Kano ko koma Jigawa ko a daga Najeriya gaba ɗaya yanzu kai ba ɗan Najeriya ba an kore ka idan kuma ya tsorata mutum kuma ya kwace man dukiya ya ce to sai a kore shi sannan kuma wato a kashe shi idan kuma da ya zo duka ya hada ya tsorata mutum wataƙila ma hadare shi kamar yadda yake yi a yanzu a kwace dukiya ga yadda wannan jirgin din suke yi su gama tattara kuɗi kuma su kasa mutum sai da ke a tattara duka da magana kura ai inda ka ke jira ai ba ta taso ba sai da ke a tattare a kashe shi kuma a tsiri yace abin da za a yi wa mutum kenan har wajen ilimin malamai suke sabani suka ce to shi ne shi za a yi shi ne zai zama kisan ko kuwa sai bayan an kashe shi za a ce ko wasu malamai suka ce kashe mutum za a yi sannan sai a tsire ga wasu a bace ta kwanaki domin ta zama izina gaba sun sha'awarsa kaga wannan an kashe shi za ka tsire wasu kuma ka ce a'a in an yanke hannu dama da kamar hagu sai kuma a tsire shi ya mutu haka imam malik da yanzu ya kalla ya rike shi kawai ikhtiyar zabi ne ya danganta da alƙalin shi zai kalla kawai zabi wanda yake zuwa ya kawo kuma ya ƙara da ayar suratul ma'ida har yau لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته الى عام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه يجي دو wannan zaki ba duka ake yi ba tunda wannan aure ji wato dan zaki ya ka kawo ta ba dan ji ba amma abin da zai bi musamman a wannan marar shi ne aji wannan fahimta ta imam malik amfani da ta imam shafi ai wadan fashi ko ki da na fahimta shi ya fito ai wannan da ana wannan da tuni da tana rage iri amma rashin yin zai koya kallo yanzu ba mai yanci ba yanzu mai yanci irin masu kashe mutane a ƙasar nan sun fi kowa yanci saboda kullum magana ake kaji an ce can gurin wani a gana magana da wani daga cikin wanda ke kasashen mu jawoyin mu da suke samun matsaloli to sai yake a gaban ku za ka ga sun zo sun mutu da makamai kuma ban da Najeriya dan Allah ina ne za a ce ma wai an zo yan ta'adda sun zo sun ɗebi mutum ɗari biyu da wani abu ɗari ba ko awaki za ka ɗiba ɗari biyu da wani abu za ka ɗau lokaci yau sai ta auna za ka yi awaki in ka ajiye yanzu kafin ka ɗiba mutum ma miji nawa za ka yi to wata zama ɗiban mutum guda ɗari biyu da wani abu wai ba su sani ba kai sai Najeriya kawai ɗari biyu ana magana mutum ishirin da wani abu yanzu an koma magana ɗari biyu ake ɗari biyu da wani abu wai ba a sani ba maganar da muke yi ba a farkon karatun mu mun biya farkon kitabul kitab sunnah cewa duk shugaban da abin da shari'a ta zo karewa duk shugaban da ba zai iya kula da abubuwa biyar ba bai halatta ya zama shugaba ba ka kiyaye ran mutane da hankalinsu da jininsu da dukiyarsu da mutuncin wajibi ne wayannan abubuwa biyar din sai kai da za ka kula da in ba za ka biya wato bai kamata ka zama shugaba ba amma yanzu al'ummar mu ta zama dabbobi sun ma bi dan dabbobi ne za a ce ba wasu sun yi escape sun gudu dan ba ko ko ki ma kai yanzu kana iwa wata za ta gudu Allah amma mutane wai da ce ma an iwa tsawon awoyin nan an gawa iwa ba wani abu sai dai kawai ba mutane labari Allah ya sauya. To kaga wannan shi ne hukuncin ƴan fari. Dokar Allah madaukakin sarki da ana wuce da tunan wuce gurin. To wa'annan da annabi alaihi salatu wassalam yake fa amara bi yumma udiya da ayyidin wa arjuluhum min khilaf. Annabi ya ba da umarni aka yi shi hannayensu da kafafuwansu a bisa sabani za ka yanke kafa hannun dama sai an yanke kafar hagu kafar hagu hannun dama ba zama ba sai annabi sai aka ce wa sunni rana ayyuru sannan aka iya yadda idanu duk idan sai da aka iya yadda wa turi ko fi harra annabi yace kuma abin ta a rana yattaquna suna ganin ma a shayar da su ruwa saboda wahala za su ja ruwa amma fa la yusqauna annabi ya kar ba su ruwa ba kuma ba su ba kada abu kilaba abu kilaba da ya fito ruwa yace fa haula isaraku wayannan mutanen sun yi sata wa qatalu kuma sun yi kisan kai wa kafaru bayan imani sannan sun yi kafirci bayan da suna da imani rudda suka yi sannan wa harabu Allah wa rasula sun yaki Allah da manzansa abubuwa hudu suka hada ga sata ga kisan kai ga kafircewa Allah wa lokacin sarki ga yakar Allah da manzansa to yi za ka haɗa musu wannan abubuwan guda hudu yadda hannaye da kafafuwa da naka iyaye da idanu za ka bar su a rana ba jayarwa aljaza'u min jinsi lamal da wannan shi ne mafi yawancin malamai akwai malaman da suka ce wannan ayar ta shafe wannan hadisin da muka biya yanzu idan aka zo wannan hukuncin na ayar za a kawo ba sai an kawo magana kiyaye da ido ba amma dai kun ga a cikin ayar ya ce maganar a kashe su kuma a yanke hannayensu da sabani kawai magana kiyaye da ido ne aka ce ayar ta shafe hukuncin wasu malamai kuma kamar yadda na faɗa da suka ce hadisi yana nan a yadda yake kawai za a kalli yanayin aikin barayi ne ko yan fashi ainihin aiki alƙalin zai kalla kawai ya zartar da abin da ya kamata ne za mu koya daga cikin hadisi na ɗaya bayanin karamin rasulu sallallahu alaihi wasallam wa hutuna biyafati bayanin karamin rasulu sallallahu alaihi wasallam al-karim bayanin karamci annabi alaihi salatu wasallam annabi karimi ne mun ja bayanin kuma me karamci shine kai wa mutum ka ba wa mutum abin da bai ma aikin sa ba ma shine karamci to annabi karimi ne fa hutun da ya baki da yadda annabi yake kula da bako idan ya yi bako shi ta haka a ta larabawa asali tun kafin zuwa musulunci suna da girmama bako duk inda bako ya zo suna girmama shi shi sa kake da babi a cikin al'adabul mufrad ba cewa bako yana da haƙƙi a biya mace talatati a biyar bako ta kwana uku ne ranar farko dole ne kai bako wajibi ne ranar farko kai ka je da jin daɗi shi ne za ga abin da iyayen mu suke a da in mutum ya zo aka yi bako za ga an daɗe ba ci nama a gidan ba amma dalilin sa za a ce wannan musulunci ne da an gani kawai sai a samo zabi wanda yanzu kuma kawai yanzu sun waye an gane ko saboda haka sai a samo zabi sai kai ya yanka ma guda biyu in ka za ka kawo kuma ba ka masu rai su ma suka zo gudu ya mutu wannan goma ta arziki kuma a ba su kayan sawa amma shi ma yanzu zuwa ina abubuwan bai da za ka ga sun zama kamar kana sai idan muka ce ba ta muka ba a ka ba ya rabu yawa amma da abu ne wanda yake ko ina ne amma yanzu ne tsalla tsalla wanda za ka suna yi kaɗan ne kuma ko bakon ta kwana uku ne daga kwana uku to za ka iya cewa bakon ka cewa yi wa'on ya wa'on fa in kuma ka ajiye shi daga nan da zai ce sauran kwanakin bayan kwana uku sadaka yake kawai sai ka ga dama ka yaje amma kana da ikon ba ko lokaci kwana nawa za ka kuma yanzu da waya sai ma za ka je ka kira shi ka ce zan zo shi a kar ka zo yanzu wani shiga domin ke san halin da yake to in ka zo ba kun ja kula da shi dole ne kwana ne za ka kwana biyu zan yi to ba kuma idan ka haura kwana biyu nan in ya ga waya baka kana kwana a gidansa to ba dole ne kai baka abinci ba a dole ba ne dan ka san ko wanda bai iya bakunta ba in ya zo zai gyara waje kawai ya zo wannan ko ba daidai wanda ina a takuran suke ɗakin zai hakura da shi ko ma ɗakin iyalin da ya baka amma baka duba wannan ba kai ki duba ina da duba ba kuma da ba shi da ikon da zai kawo ma hotel ka je ka kwana saboda haka annabi karimi ne na biyu jawabi shurbi abwalil ibli wa albani hali tanabbu ya halatta a ta fitarar rakumi ya halatta za ku yana da ƙarfi shi za amma zan fitarar rakumi sai ka samu ƙwararre wanda ya san ihu ya gaya ma ya ake ta domin iya kawo shi dab da hancin kamar za ka jera buga masa yadda za a majuni ki fara ji ga yadda ake kiwa da adadin kwantijin da za a sa saboda karfinsa saboda haka ba da ta ake ja ba sai ka samu ƙwararru su gaya ba ga yadda ake jan amma ba abin da yake ba abin da yake saboda haka annabi da yake a sha eh kawai idan ba za ka sha ba dan kana bai dace kana kyankyami wannan da ba amma duka haramta ko kamar yadda annabi baya cin da mu ba da haramun bane shi dan babu a garin su kai yanzu da ba za ka shafi tsarin ku ba wani baya cin kifi ai wani baya cin nama saboda haramun ne a shi ne jikin sa bai karba ba kai ma in jikin ka bai karbi zuma ba ba za ka haramta da wajen kai ba ka sha saboda haka fitsarin da kuma ya halatta a sha ne yasa saboda annabi ya ce a sha mu kuma mun yarda wannan shi ne kawai dan ka san wani yanzu zai zo ba iya yi da ka san ne shi fitsarin da aka ya zuwa ya ai microorganism a cikin zai kuma turanci da bacteria a tsaro da yaren annabi annabi ne yake a sha yawa ba ruwan da rukun ka annabi ne da ta hamar wani ya ce masa wani ya ce masa matan ma hadisin tsaka yace tsakar za a kashe me ke za a kashe ta yace annabi ne yace a kashe yace kuma ko kai yace mu kashe za mu kashe shi ne kawai magana wannan shi ne kaunar annabi alaihi salatu wassalam yace annabi ne yace a kashe ta yace kuma ko kai yace mu kashe kai ki kaza ne saboda haka za a samu zarar rabu wa albaniya da nonon ta ne dan gobe da nan fitanci ka karanta ibn nabawi da ibn qayyim da sauran da tabai da kabiyar da ake amfani da shi na uku jawabin turbi albani ibni wa huwa ma'lum halaccin shan fitsarin nonon rakumi abu ne sananne sananne na fitsarin ne zai zama ma bako amma nono wannan sananne ne da yawwa na hudu taharatu abwali ma yukalu lahu duk abin da ake cin namun sa ai ya halatta kudarin sa halal yanzu dan kaje cikin dabbobi kajin su ya ta ba ka karo kai sallah haka ba da zata bane kawai tsaron da duk dabbar da ake ci kajin ta da kudarin ta wannan shi ne gomula duk dabbar da ake ci tun a farkon littafin ka na ibiya ya gaya ma cewa dabbar da ake ci kafinta da fitsarinta ba da zata ba ne. Kamar majina ne, majina in ta taba ma kaya yanzu kai sallah da sallah ta yi ko ba ba. Ta yi amma ka zanta shi ne kawai. Duk dabbar da ba a ci fitsarinta da kafinta na jasa ne, kamar jaki da alabi. Kaga ba a ci saboda ne, ba a ci su zo da haka fitsarinsu da kafinsu na jasa ne. wannan ita ce gomula kawai duk dabbar da ake ci fitsarinta da kajinta da ba na jata ba ne inda ya halatta ya an nan tadawi na jiki la yato domin kun ga ayyin magani da najasa ne ma halatta ba khilafan lil madhhab al hanafi na biyar jawabu istimali albani ibn sadaqa ya halatta a ga nonon raƙuman jaraba wa abuwani ibni wa abuwani wa abuwani ibni sabi da kuma fitarin su saboda dan tabani na shida jawazu mubadiratul baladi alladhi la yuwafiqu dabi'atul mar'i ya halatta gaban garin da bai dace da yanayin jikinka bai dace da gurin ba ya halatta gaban gurin ila balagin gairi da koma garin da jikinka ya karba na bakwai an na kuduman gabari wal guraba ya kuna ala imam an gane ko gabatowar kabilu da baki wannan haƙƙin zuwan baki haƙƙin shugaba ne ya karbe kaga yanzu za a yi baki daga wata jihar haƙƙin gwamna ne ya karbi wanda za su zo daga jihar kaduna gombe ko zamfara da sauran bakin zane sun suka zo yawwa na takwas nazuru limamin masalin rufus faraiya wajibi ne shugaba ya kalli maslahar bakinsa ne maslahar sannan wa amru lahum bima yunasibu sannan ba da umarni da abu da ya dace da su don kasu cutu na jara masru'iyatul mutla sai kisas ya halatta ai mutla wajen kisasi kun ga yin kisasi ya haramu ne da aka zo a yakin Uhudu shekara ta uku bayan hijira annabi ya samu su Hamza su Musa bin Umayr su Amr bin Jamu da an karkace su yawancin su da an yayyan ka an daddaka su kamar Hamza an daddaka su guti guti me annabi ya zo a bai zuwa yau ba dan haramun bane musula da sai mun rama ba ma haramun ne yin musula a kake mutum a daddaka shi abin da za ba wannan hukuncin da muka faɗa yanzu kun ga aya ce kai da yake dan baki an kama shi ai so ake a tauna tsako a tauna rodi ba dan aya da yi tsoro to saboda haka amma wajen isasi kuwa ya halatta isasi ya halatta mutumin da ya zo ya dawo a hannu ai mutula to ya halatta shi ma a dace ba mutulani da ya zo shi na rashin mutunci da ya zaga din ba ya kuma daddada shi ma haka zo sai a daddada haka za a yi mata na goma ma ya bani wani imamu bil muhariri abinda shugaba zai wa yan baki da kidnapper wa halin fasadi sune kidnapper min jamfi na hanyar gudun da jikin su au ko kuma danda da su ko yankin au samurul da ayuni ko asamurul lil ayuni ko cire iyayen musu da idan wani abu zalika da makamancin haka ma da yake yake dalilan ala adam da rahma wannan baya nuna ba mu da tausayi abinda musulunci yake ai shi ne tausayi ai kun za ku iya tunawa da Allah ya buɗe suratul nur cewa ya azani ya tuwa zani fajiri du kulla wahidin minhuma ya ta janda me ayi ka za ku ce ce wala ta hukum bihi ma ra'afatin fi dinillah kar ku sake tausayi ya dare ku a dinin Allah babu Allah tausayi ne to shi sunansa ar-rahmanur rahim kai ma sunansa haka sunansa ra'ufur rahim wayannan sunan duk ba su dace da kowa ba sai Allah kuma shi yake yi in yin dokar Allah shi ne rashin tausayi domin da Allah yake wa lakum bil qisasi hayatun kai tausayi mutum da yake ji ko al'umma tausayi Allah mana wajen sarki tausayin al'umma duka yake domin daukan mataki akan wanda ya yi barna tausaya wa sauran waɗanda ba yi wa ba ne domin wanda ya yi kisan kai in aka kashe shi to an kubutar da sauran rawukan da ba kashe ba wanda ya dace hannun wani aka dace hannunsa an kubutar da sauran hannayen jama'a kuma almaslahatu al'amma muqaddimatu ala al-khassa ko da yanzu maslaha ta gaba ake kallo ba ta mutum ɗaya ba ita ake kallo to shi ne malin ci gaba da zuwa mana cewa dalilan wa balwa rahmatin barwa nan da jirama ne ba limatin yin kafi lissari saboda tsare jarin su da aka yi wa hadihim anil khalq da hatsarin su barin halitta na sha daya bayanin hukumatul muhariri wa huwa muwafiqun li qawlihi ta'ala bayanin hukumar yan fasi da kirnafin ya dace da ni fadin Allah inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim ya dace da wannan aya na sha biyu jawazu qatil murtaddi yin gani kitaba ya halatta a kashe wanda ya rida ba tare da an nemi tubansa ba na sha uku kashin jama'a ta biwani ya halatta a kashe jama'a wanda suka haɗa baki wajen kashe mutum ɗaya rai ɗaya za a kashe rai da yawa sawa'un kullu kullun qatalahu duk ɗaya ne wanda suka yi kisan kan duka ne suka yi aw sa ma bi katili gila ko kuma wasu kawai shawara suka bayar ko gadi suka yi aka yi wannan a wata rawatin ko fashi suka yi duk gaba ne kan su zai na ja hudu an na kulla kaumin yadda nan babu bi ma ta da hu wa yulamu a jisamu kowanne mutane suna yin magani ne da abin da cikin su ya saba ne wani za ka gani shi za a za ka ga wani an bashi zuma da yawa magani wani kuma haka wani zai ga tada ne ba shi ne nan sai a canza mar wani abu ya canza mar amma ni abin da annabi ya faɗa yana ne malin ce wa yuru in yake tarabbu wa dawi wa qilul asbab ya halatta an garanta ma yin magani da riko da sababi wanda zalika la yuzafi tawakkul dan baka da lafiya ka ji an baka na magani wannan baya nuna baka dogara da Allah mun yi wannan magana a baya cewa waɗanda la yarquna wa la yasarquna wa la yataqayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun wannan wasu mutane ne da Allah ya ware na musamman amma ba ka da lafiya ka je neman kana jin ciwon kai ko mara ka je ka sha magani ba yana nuna baka dogara da Allah ba yawwa mali yake da jaji da aljinaya idan ta haddada laifuffuka idan suka yawa ta zalla zan dauko waduha to hukumar da ya gabata ta ninku wanda suka shiga gida yanzu suka yi rete suka ɗeba kuɗi suka yi abubuwa iri iri da ya kamata in aka zo irin wannan abin da ake zuwa ga an kalli mutum shi kadai an yanke ma hukuncin kisa ba amma sai ka ji an ce kuma da wata shekara ta biyar ta kaza sannan kuma da taron naira miliyan biyu sai ka gani ko a kwanci ma yana haka za ka yi ta biyu ana ta lissafowa amma kuma ga kasuwanci wancan an riga ni gonono kenan to ana so a gallaza a dalilin za a yi ta faɗar abubuwa a ce an yanke ma hukuncin kaza an kuma yanke hukuncin kaza a kan laifi kaza domin waɗanda suke sha'awa su gane cewa shi ma wannan laifin da kake sauki ne karami shi ma gwada naka hukuma ko da da cewa an yanke ma hukuncin kisa kisa ba shi ne ƙarshe ba to amma sai a ta faɗar cewa kuma an yanke ma shekara uku sannan an yanke shekara biyar bayan ita ba tara shekara biyar kuma da tara shekara kaza haka a ita lissafi ya kamata ana kawo wannan ne domin waɗanda suke kallo su gane cewa wannan laifukan zuwa ba da wato hukumar yadda in babu babban ma wayannan ƙananan sai an kama su akan shi ne ma'anar jayi to shi ne ma da yake cewa fa inna haula yartadu ba da islami ta ga wayannan mutanen sun yarda bayan da sun musulunta laifin farko kenan wa qadarin nafsi sun yi kisan kai mutum da yake kace wa masalu bil maqsul sannan wanda suka kace din suka danna haji domin wannan wanda suka kace wa annabi ne da hadu ai bayan sun kace shi danna haji suka yi wa aqadul mal suka dauke dukiyar kuma sannan ne wajaru bil muharaba suka bayyana faki karara shi za su ba kai musu hukunci daban-daban na ja bakwai katil jila yuji bu katil da katil haddan shi kisan jilla da bawo da yake cewa kisan jilla yana sababawa wanda ya kisan haddi wala yakulu al afu ba amnesty amnesty ba ya shiga yawwa sannan wala ta tabi'u fi mukafa ba za a zo a ce ai daidai wa daida yadda suka daga shi gida goma bari mu daga shi gida goma a kawai alzali ya ce a kashe shi ko kuma kafa a kashe shi ya ce a mai wata hukuma ta musamman kawai ne ya tafi lahira kamar yadda aka gaya dan luwadi ne dan luwadi suke ta tattauna ya za a kashe shi kawai dai annabi ya ce baktulul bayina wal mafaula bihi a kashe wanda yayi da wanda aka yi shi dan lura da haka kawai Allah ya to wanda yake wanda aka yi kawai aka yi to wajen kisan ne malamin ce ta tattauna za a kashe wasu malamin ce suka ce ai wurin da ya ko ina tsawo za a waje hoci wasu ka ce a'a bayan an je hoci kuma a je hoci da duwatsu kamar yadda aka wa mutanen annabi lut jiya nake ce wani nake kaga saboda munin aikin mutane a Lebanon ya janyo da wahala ka ji yanzu a cikin mutane ka ji an sa suna Lut nake kuma sunan sa ne ba amma an dauki aikin gaba ɗaya ko Allah shi wai amalin qaumi Lut amma gaba ɗaya yanzu ma Lut ake cewa ran ce Lut kawai duwadi shi za wani muna makaranta 2004 five muka taɓa wai a wani ustazi ne wajen dan bulge nake yake mu an yi mun haihuwa da larabci yake magana shi irin mutanen nan ne da masu gwada da larabci nake me aka samu yake sammai ki hulu dan nabi a'udhu billahi saboda nan ya gani yau aiki Allah sunan dan da lu yara zuwa da za su rika ce masa kawai ka sa wa yaro su ka ga saboda munin aiki nake yanzu ko a cikin waɗanda suke mun ba sai ka nemo mai suna lu ai an haɗa ka da shi sai in karatu kake muna karatun littafi da muka zo hikimatu min tare ai mun ga abu kana lutubi ne ya junansa in ba ne idan ko yi ga abu mai kira sai ba mutumin kirki ya tashi ba yanzu aka ji ka nemo kuma sunansa ne ba sunan annabin Allah ne muna nan muna biya alqur'ani amma saboda munin aikin ya janyo yanzu ana kaucewa ma sunan kuma ba kawai lodi a ce su so da haka sai an kokari an kiyaye to shi kan gilla kawai shi ne ba da suka ce ya zamto shi kan ya zama kawai mai muni kawai ba an da shi ya mutu kawai shi ke nan alhadisu sami wal arba'una ba'da salatu bi'a hadisi ne lamba ta dari uku da arba'in da takwas. To, ana Ubaidullahi bin Abdullahi bin Utba bin Mas'ud. An karbo daga Ubaidullahi bin Abdullahi bin Utba bin Mas'ud ana Abi Hurairah radiyallahu anhu. Wajen bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu ma annahu ma qala su bin sunki da Abu Hurairah da Zaid bin Khalid al-Juhani suka ce inna rajulan min al-a'raji wani mutum daga mutanen karkara a ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi kira da mu ta Allah tabbata a garin shi fa kana ya rasulullah dinu dai ya ba ikin Allah an shudu Allah ina hada ka da Allah illa ka bai ta bayyana na bi kitabillah ina hada ka da Allah kai hukunci a tsakaninmu da littafin Allah kaga wannan rana aka kawo annabi zai hukunci فقال القاسم الآخر shi kuma dai abokin rigima wa huwa aqaw minhu ya fi na farkon fahimta sai ce na alƙayin ai mana hukunci a haka faqdi bayna na bi kitabilla kai hukunci a tsakanin mu da littafin Allah wa adam li sai ce amma a bani izini ne magana a fara bani izini ne magana na yadda a mana hukunci kun gane a mutum biyu ne ne kawo ƙara na farkon ya ce ya rasu da la'ai mana hukunci da littafin Allah shi na biyu da ya ce na yadda a mana hukunci da littafin Allah amma a fara bani dama da yi magana kun faɗaɗin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kun yi magana faɗaɗin da ya ce inna bani kana aqifan ala hada ɗana shi ne yaron gidan wannan da ya kawo ƙara ɗana yaron gidansa ne aiki ne domin lebura ne Rasa na biyu ba a ciki, ɗannawa sai ya gina da matarsa. Shi na aiki ya yi gina da matar gidan. Babu ya koyi ya gaya ba, kun gina za a shiga abdul su nake. Wai ni ku birku, ni kuma an ba ni labari anna alamni rajul cewa rana je ta kira ai in ji wannan uban nabi yace fa kare shi min wujini ati chaji yace da naji labarin sai naje na kawo akuya guda ɗari na kawo a matsayin fansa wani zai da baiwa daya yau ba jefe mun da yake zaki fansa su ne abin da za a karba yace fa ta antu ahalin ilmi sai na tambayi ma abota ilmi akan abin da ni nayi daidai ba aka baro ni sai suka bani labarin cewa an alamni yadda ni an wa tagriba ani a dan ka tunda bai da aure bulala gari la imara sana kai shi furzin yin shekara daya wa anna alamma ati hadha rajul matan wannan kuma jefe ta za'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت على وجهه يجي والذي نفسي بيده لا رنتي ده wanda rai da yake hannunsa la aqdi yanna bainakuma bi kitabillah wallahi zan yi hukunci a tsakaninku da littafin Allah sai ji alwalidatu wal ganam rajul alayka da bai wanda ka zo da ita da wannan tibakan da ka kawo guda ɗari ka dubi kayanka an yi rajatu ba a bukata dubi kayanka shine rajul alayka wa lam yatajanna bi yadi wa tadribu ani danka kuma bulala da ni za a akai ki furjin da shekara daya kun ga dai hukuncin da aka yi wa da ya gudu shi din ne ya ga nana gabar wa inna ala mar'ati hadha rajul matan wannan kuma jefe ta za'a yi sai annabi ya biyo kan da sahabbai ya ce wa mutum ya uwa ya uwa kai wani sahabi ne ya kai wani kai gaggawa kai sammako ne rajuli yin aslam alamar aji hada da wani mutum daga kabilar banu aslam aka ce ku yi gaggawa da sassafe ku tafi gurin matar wannan bawan Allah bai ya kara ba idan kai confession ka tabbatar aka tambaye ka kace ta yi zina farjumuha ko farjuma ka jefe ta kawai an gane ko ka jefe ta fagada alaiha aiko kamar da na faɗa ɗari yin sammako da a zaɓi ya gaske da annabi ya ba da umarni kamar an kunna fitila ne yin sammako ya zo gurin da ba a tara ba ana zuwa ku sai yin jiraji ba irin ba wani makaryata ba kariya sai ta ce ta yi ta yi shi ne abin da muke mamaki kullum kullum za ka ga hatta kafirin da suna da bambanci da musulmin yanzu mallanta za ta arba kafirin su kawai suna da bambanci fa mara biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faruji bal annabi ya bada umarni aka jefe ta al'aziz yaji al'aziz yaron gida kenan ya fassara ma to wannan shine karshen hadisin kai ne ya wuce da shi za mu koya karkashi abu na farko shine arruju ila ulama ittiba wa ahli al-ihtisab koma wa malamai duk abin da ya rike cewa koma gurin malamai da wanda suke da su zai kira yi da akan wani abu lokaci yayi to hukumi sa'ad rabbi amali al-adab fi ilaj al-akajir wa wa iya tambaya da amfani da ladabi ya yayin tattaunawa da na gaba da kai duk wanda yake gaba da kai ka samu dukki choice of word yayin da za ka yi magana ne a zaɓi kalmomi kaga ai lokacin da yake wa aina za mu koyi wannan yake annabi alaihi salatu wasalam in idan ni ya rasulullah a bani dama shine daga hannu ko kuma salamu alaikum ina da magana ba ku ɗaya ba an gane ku wuce wucin ladari ba a halin fadili wal ilmi kyautata ladabi yayin da kake magana da masu falala ko ilimi ko manyan mutane sannan na hudu sabrun wa ilmul mufti ala al mustafi wajibi ne lokacin da mai fatawa yake fatawa yayi hakuri da wauta da jahilcin wasu ko za ka duka samun wannan wani yana yi ya ba da niyyar kawai iya fahimta da dari bisa dari fahimta ta kenan amma zai daga gaya ma magana yana tambayar ka kuma yana doka ma maganganu ko na ku tuna a shekara goma sha baya muna da wani mafarar wani ya zo karatu ranar da ya taɓa zuwa ya ce yanzu idan ka zo ka tarar da babanka da baban ka wannan da wata yake da babanka da baban ka kuma ya shiru wannan kallon ka ne har sai da wasu ke zuwa ya gurin ka dari ne ka dari tambaya ne da na zo ba ta amsa na ce amma dai ba baba ta da babana ba to shi ne ba ka iya samun wani abubuwan za su ta zuwa iri ina ga an ce mun lokaci ya tun da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya fara rufa mana a cikin duniya da lahira mutum yi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma ɗalibanmu da ɗaɗɗu nan hajiya hajara salih wanda Allah ya warasuwa daren juma'a ko shakka babu iya sanin da muka yi da shi zuwa da ni gaskiya kamar da lokacin da na jira zuwa da nake na na yi rashin ce daga cikin masu kaunar mu da gaske dan babu tana kaunar mu da gaske ta ba mu gudunmawa da shawarwari iri iri musamman harka abin da ya shafi karantarwa to zai yi kuma mace ce mai san addini ba ta daina zuwa makarantar umma da ba sai da kafa ta rike ta in ita da biya ta tara ban karatu to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mata kurakuranta jinyar da ta yi Allah madaukakin sarki ya sanya mata a mizani ƴaƴanta kuma Allah ya kula da su muna da kwala da sunayen sa kyawawa da kuma mun da madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna da kwala da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah madaukakin sarki kamar da shi kawo kan ina roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allahumma amina fi awqanina fa aslih ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين